بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan 11 shekara ta 2019 a miladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i wanda yau da taimakon Allah za mu tashi akan aya ta talatin da hudu daidai a cikin sura da arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون a cikin wannan ayoyi da za mu karanta yau Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan cewa makomar ɗan adam shine karewa duk inda mutum ya kai da lafiya ko ƙarfin mulki ko sarauta ko isa ko wadata ko kaza ko kaza masiruhu ilal fana'i ne kuma babu wata rai da take numfashi a bayan ƙasa face sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa kuma ɗabi'ar ɗan adam ne yana da gaggawa a cikin sha'anarsa ya nemi gaggauto da abu kabla a wanihi kafin lokacinsa mushirkai kafirai munafukai da sun san haƙiƙanin mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa labarin tashin alkiyama da aikin da za a yi a kiyama to da ba su fada cikin shirkan nan da kafircin nan da gangan ba kuma da ba su fada abin da suka fada ba na cin mutunci da ba su tozarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da suka yi mai na tozartawa ba Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya wani mutum kafin kai ba mu sanya masa dawwama da tabbata a bayan ƙasa ba ai dawamul baqa'i fid dunya rarrashin annabi ake sallallahu alaihi wasallam duk kowa sai ya mutu kullu nafsin dha'iqatul maut ba wani wanda muka sa zai dawwama a bayan ƙasa babu shi wannan aya ta sauka ne lokacin da mushirkai suka hada baki suke ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na tarabbasu bihi raibal manun suna neman Allah ya kashe shi suna neman Allah ya hallaka annabi a daina jin duriyarsa suna kore annabtan da Allah ya bashi suka ce sha'irun na tarabbasu bihi raiwal manun suka ce mutuwa zai yi kamar yadda mawaƙi wane ya mutu wanda ba mawaƙi ne kuma shi ma a sa ido kwanan nan zai mutu kamar yadda wani babban mawaƙi wane ya mutu to shine Allah yake ce da shi ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an yi wasu annabawa da suka zo kafin kai sun mun mutu ba kai kadai bane dan sun ce zaka mutu zaka mutu daman ba wani wanda aka ce zai dawoma bayan duniya kuma Allah zai yi tawallin addininsa Allah zai dauki nauyin gudanar da addininsa bin nasri wal wato hiyata Allah zai ce maki addininsa kuma Allah shi zai kewaye sama da ƙasa kudu da arewa hagun da dama zai tsare addininsa zai tsare shari'arsa afa in mitta fahumul khalidun yanzu idan kai ka mutu su za su dawwama ne su da suke cewa za a mutu za ka mutu za ka mutu to kaddara kai ka mutu su za su dawwama ne aiwa ma ja'alna ayyuhar rasulul karim li basharin min qalbi qablika ba mu taba sanya wani mutum kafin kai ba ya kai wannan manzo ko waye shi alkhulud fi hadhihi dunya wai ya dawwama a wannan duniya wanta in mitta idan har kai ka mutu to su ma za su mutu ba wani wanda zai dawama kowa sai ya mutu lalle lokacin ka zai zo lalle akwai wani ajali da Allah ya ajiye maka to tunda haka suke suna ta maka burin mutuwa ka ci gaba da aikinka ka jira abin da zai same su la taltafit ila shamatatihim fi zalika karka waiwaya dangane da dariya da bakakin maganganu suke gaya maka in ma ka mutu su ma fa innahum mayitun wa kullu shay'in halikun illa wajha komai mai halaka ne komai mai mutuwa ne sai Allah lahul hukmu wa ilayhi turja'un Allah ji kan imamu shafi'i wata ran ke cewa tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi fa qul lil ladhi yabghi khilafa alladhi mada tahayya li ukhra mithlaha wa ka'an qadi wasu mutane wai sun yi ta burin mutu mutu imamu shafi'i saboda ba a san da'awa ba a san iliminsa ba a san kiransa da yake zuwa ga Allah sun yi burin na mutu tamanna unasun an amuta wa in amut idan har na mutu din to ai wannan wata hanya ne ba ni kaɗai zan bi wannan hanyar ba fatilka sabili lastu sabili lastu fiha bi awhadi ko fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi ga yawa wanda ya shirya ko yake son saɓanin abin da ya gabata baya so mutuwa baya santa to ya shirya in wani ya mutu shi bai mutu ba to ya shirya shi tasa mutuwar tana zuwa kamar ma ta kasance ne إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين وكل الشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا zamani ba wanda ya bari ba wanda ya bari idan ya ba wasu dama to zai danna wasu kuma in ya danna wasu kuma zai ba wasu dama haka al'amarin yake ina masu mana dariya saboda mun mutu ko namu ya mutu to ku shirya kuma dariyar da kuke wallahi sai mutuwar nan ta riske ku shi yasa Allah ya akkada zance ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dangane mutuwa ai kullu nafsin aujadaha Allah ta'ala fi hadhihi al-haya satadhuqu mararata nuzulil maut biha kowace rai da Allah ya samar da ita anan bayan duniya wallahi sai ta ɗanɗani ɗacin mutuwa kuma sai ta ɗanɗani raɗaɗin rabuwar rai da gangan jiki matukar rai zai bar gangan jiki sai an sha wahala rai baya rabuwa da gangan jikin mutum a haka kuma in an mutu lalle mutuwa tana da ɗaci nabi ya ce inna lil mauti sakarat menene al-maut kaifiyatu wujudiyya ne tudaddu al-haya kamar yadda imam al-ash'ari ya ce wani abu ne da yake kishiyantar rayuwa in ba ka raye to ka mutu wasu suka ce al-mautu adamul hayati amma man sha'anuhu al-hayatu bil fi'li kenan kullu nafsin za'iqatul maut wace rai suka ce annafsul insaniya ana nufin ran dan adam saboda Allah bai kaddara wa dan adam da wama ba a bayan duniya wasu suka ce duk rayuka gaba daya litashmila nufusul bashari wal jinni wa sa'ir nufusul hayawan duk wani rai da ka sani a bayan kasa wallahi sai ya dandana mutuwa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarrabar ku ya ku bayi da sharri muna jarrabar ku da alheri al'ibtila'u fitna shi ne dai jarraba da fitina wa ilaina turja'una kuma gare mu za ku koma wannan bayani ne na sunnar Allah da ya kaddara za ta faru a wajen mu'amalarsa da bayansa za mu iya jarraban ku da alheri za mu iya jarraban ku da sharri za a iya baka alheri ashe jarraba ka ake fitina ce a baka dukiya kana ganin alheri ashe fitina ce a baka yaya kana ganin alheri ashe fitina ce a baka mulki kana ganin alheri ashe fitina ce a dora maka sharri a zahiri ciwo ne kana ganin ka shiga cikin sharri ashe jarraba ce talauci ashe jarraba ne rayuwa cikin yaƙi jarraba ce yunwa jarraba ne fada jarraba ne duk abin da zai same ka ko mai daɗi ko mara daɗi wa ilai na turjawo gare mu za ku koma na bulukum daga balwa ne albalwa ana nufin a larabci al-ikhtibaru wal imtihan jarraba ana cewa fulanun bala wato balahullahu bi khair laraba suka ce fulanun balahullahu bi khair ko kuma balahullahu bi shar yabluhu balwan ko ablahu ko wabtalahu ibtila'an abinda ake nufi imtahanahu imtihanan Allah yakan jarraba mutum da sharri ko da alheri wannan fitina din masdar ne mu'akkat na nablukum min ghairi lafzihi masdar mu'akkad min ghairi lafzi da fitina da bala'un din duk abu ɗaya ne an karfafi wannan nablukum din ne ana nufin da ya jarraba wacce dai amma mai kwan a ce nablukum bisharri wal khairi ibtila'an kaga wannan masdarun mu'akkadun bi nafsi lafzi kenan sai aka ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitnatan sai zama masdar mu'akkad amma min ghairi lafzihi wannan fitina din tana karfafan wannan jarrabawa din ana nufin dai za mu jarrabe ku da sharri ko da alkhairi jarrabawa ashe da jarraban al-ibtila'u da fitina duk abu guda ɗaya ne abinda ake nufi kowace rai ta ji ta sani cewa wallahi sai ta ɗanɗana mutuwa kuma za mu jarrabe ku fi hadhihi duniya bi alwanin minan ni'ami wa bi alwanin minan mihani za mu jarrabe ku da nau'i nau'i na ni'imomi nau'i nau'i na jarrabawa dan mu gani a tashkuruna inda ni'ima za ku yi wa Allah godiya wa tasbiruna inda al-mihna za ku yi haƙuri a lokacin da kuka shiga jarrabawa idan Allah ya baku ni'ima za ku gode masa idan ya dora muku jarrabawa za ku yi haƙuri am yakunu halukum laysa kadhalik ko ku rayuwar ku za ta zamanto ko halinku kamar sabanin haka ne dukkan halin guda biyu da halin ni'ima da halin niƙima da halin ni'ima da halin mihna wallahi duka ga Allah za ku koma la mahala ba makawa Allah ya ce kuma zai muku sakayya da abin da kuka cancanta min sawabin ala shukrikum zai ba ku lada in kun yi wa Allah godiya ala shukrikum wa sabrikum a bisa haƙurinku da godiyarku kuma Allah zai sakayya ala ghairi shakirina wa ghairi sabirina bima ya sahiƙuna min iqam marasa haƙuri marasa yi wa Allah godiya Allah zai musu hukunci da abin da suka cancanta na uquba wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa malamai suka ce jarrabawa da sharri al'amarinsa sananne ne ana yin wannan dan mutum a ga yaya zai iya daukan wannan jarrabawa kuma yaya haƙurinsa yaya yaddarsa da Allah yaya dogaransa da ubangiji Allah zai iya jarrabaka da talauci sai a zo kuma a nuna maka wata hanyar samu ta haram sai a gashin za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba ko za ka kauce Allah ya jarrabe ka da ka samu yanzu ka dawo abin da ka fi karfinsa ya fi karfinka za ka ridda ne ko za ka ƙara haƙuri ka ci gaba da zuwa sallah masallaci da karatun ƙura'ani ko ko za ka ce Allah bai maka daidai ba ya Allah idan kai mana jarraba ka samu cinye ta to amma malamai suke cewa kun ga jarrabawa da alheri wallahi shi ya fi wahala a iya jarraba mutum da sharri ya sha ya tsallake amma al'ibtila'u bil khairi a shaddu wata'a ya fi tsanani da yawa suna iya jurewa su haɗiye jarrabawa da Allah zai yi musu su jure su haɗiye abinda Allah zai jarrabe su na sharri da fitina amma wallahi kaɗan ne alƙallu min alƙalil wanda Allah zai jarabe su da ni'ima kaga sun kai labari wadata sai Allah ya zabga maka dukiya ya jarrabe ka wallahi da yawa wasu ta dalilin dukiyar suke shiga jahannama amma wani da yawa za ga an jarrabe shi da talaucin ya jure wa talaucin ya ta haƙuri wani ya cika cikinsa da kaji da kayan daɗi ya ci ya more shi kuma gurji ya je cika cikinsa da shi amma fa duka sunansu kosassu ya yi haƙuri wani ya kwana yana shan ac yana shan sanyi shi kuma ya kwana da mafici a hannunsa amma wallahi baccin da zai yi mai kyau sai ya kuna mai kwana a cikin ac nan saboda bai da hawan jini bai da ciwon kafa bai da ciwon gwiwa bai da ciwon hanta bai da ciwon zuciya bai da ciwon kaza bai tara ba ballantana ya gagara bacci shi ko wannan ga AC yana cikin AC amma birgima zai ta yi a cikin gado akan gado ya kasa yin bacci wallahi amma fa ga dukiya ga gida ga yalwa ga masu gadi suna gadinsa yana bacci wai wasu suna tsaye suna gadinsa ga wani can kuma ba kowa kofar sama a buɗe yana rike da bacci mafici yana ta fama maficin ne ya faɗi ya bacci har da mun shari da mafarki kaga ya haƙuri ya ci jaraba wancan fa babu watakila ka gan shi a kan fasadi a kan ɓarna duk da wadatar da ubangiji ya wasa da iya bayar da haƙƙin Allah da yawa mutum zai haƙuri Allah ya ɗora masa ciwo ibtila'i ne bishar Allah ya ɗora maka rauni amma wallahi tallahi nake gaya maka da yawa akwai wanda za ga yana cikin ni'ima yana cikin wadatar baya iya yin abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi ba zai ci jaraba ba Allah ya Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa manzo Allah ya faɗa ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki da al'amarin mu'mini shi fa duk al'amarinsa alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samu wannan falala sai mu'mini in asabatu sarra shakara idan abun farin ciki abun dadi ya same shi sai wa Allah godiya fa kana khairan lahu wa in asabatu darra idan wani abu na cutarwa ko na rashin lafiya ko cuta ko wahala ko kunci ya same shi sababa sai haƙuri fakana khairan lahu wannan ne shefa alkhairi gare shi a wata ayar Allah ce wala kad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allakum ko la'allahum yatadarra'un la'allahum yatadarra'un a wata ayar Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da kyawawan abubuwa mun jarrabe su da munanan abubuwa mu gani za su koma ga Allah ko ba za su koma ga Allah ba to ya Allah ka azurta mu da cin wannan jarrabawa to sai Allah ya ce mai malam وإذا رأك الذين وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون sai Allah madaukin sarki ya hakaito mana wato halin wawaye sufaha hali na irin wauta da mushrikai suke fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke gaya masa yace idan waɗanda suke mushrikai ne kafirai suka ganka ya kai wannan manzo sai su rinka maka isgidanci suna gaya maka magana don su wulakanta sha'aninka in sun ga annabi sai su ce yanzu wannan daman shine yake da awan shine annabi yana ambatan allolinku da mummunan ambata yanzu wannan mutumin shine yake aibanta allolin nan da gumakan nan yanzu wannan shine yake cewa gumakan nan ba za su yi ceto ba shi yake faɗan haka suna faɗin wannan a tsakaninsu a hada huwar rasulun lazi ya kuro alihatakum bisu yanzu dama ashe wannan shine manzon da yake ambatan allolinku da mummunan magana jahilai kafirai sun kafircewa alkur'ani mai girma da Allah ya saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafirai suka ganka in yattakhidunaka illa huzwan suna da karka a matsayin wato isgilanci in yattakhidunaka ma yattakhidunaka kenan ba su rike ka ba face huzwan sukhriyan isgilanci wannan ayar ta sauka ne akan Abu Jahal manzo Allah ya zo wucewa ta wajen Abu Jahal kawai sai sai abu jihar kawai sai fashe da dariya dariya irin ta wulaƙanci kakakakaka a majalisa a kulob sai ce wai wai wannan wannan wai shi ne wai annabi na mutanen abdulmanaf wai wannan wai shi ne zai ce wai shi annabi kawai ya fashe da dariya yana a hadar lalli yadkuru alihatakum ai sashensu da sashensu suna faɗa yanzu wannan har yanzu shi ne ya isa yazo yana aibanta allolinmu yazkuru alihatakum yu'ibu alihatakum larabawa suka ce fulanu yazkuru fulan ana nufin fulanu yu'ibu fulan wani yana aibanta wani وهم بذكر الرحمن هم كافرون sun kasance dangane da ambaton ar-rahman Allah su masu kafircewa ne wadalika annahum kanu yaquluna la na'rifu ar-rahman illa musaylama idan an ambace ar-rahman sai ce mu san ar-rahman ba sai musaylama tul kazzab muka sani wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan hadha alladhi yadhkuru alihatakum idan sun ganka a wata ayar Allah ya ce sai su rinka maka izgilanci su ce yanzu wannan shine yake ko a hada alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine Allah ya turo shi a matsayin annabi in ka da la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila wannan yanzu wannan shi ne annabi wannan shi ne manzo har shi zai zo yana bata mana allolinmu wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun suna masu kafircewa da ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala amma suna ambaton gumakansu wannan aya tana magana ne akan mushrikan makka haithu staksaru ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sun yawaita faɗin magana na suka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai yana aibanta musu allolinsu wai yana gaya musu kaza alhali allolin nan nasu la tadurru wa la tanfa'u ba sa cutarwa ba sa amfanarwa suka kisu wadatu bi khaliqihim Allah Allah wanda ya halicce su sun tsaya akan bautan gumakansu sun kuma hana shi shi ya bauta wa Allah da iya da shi kuma suna masa izgilanci akan haka haka annabi ya ta haƙuri alaihi salatu wassalam ya kau da kai da su saboda Allah ya ba shi haƙuri ya ce ya haƙuri sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin akan abin da ya gina dan adam na gaggawa mutum akwai sauri akwai gaggawan al'amura ya ce kulikal insanu min ajal lalle an halicci mutum daga ajal in an ce ajal shine talabu shai wata harrihi kabla awani mutum yi ta neman abu yana kirdadansa da kintatarsa kafin lokacin abin yayi shine diddul buto kishiyar saibi a nan ana nufin jinsin ɗan adam an gina jinsin ɗan adam alal ajalati wa tasarru'a gaggawa yana son yayi abu kafin lokacin yin sai kai ka ce da gaggawa aka halicci mutum in an ce khuliqal insani min ajal mubalaga ce larabawa sukan ce khuliqa fulanun min kaza abinda suke nufi suna mubalaga akan sifantuwansa da yi da wannan sifa din kamar yadda suke cewa khuliqal insanu ko khuliqa fulanun min karam ka ai an yi wane da karamci saboda karamcinsa kamar ma da karamci aka halicce shi ko mace kyakkyawa sai a ce khuliqa fulanatu min jamal ko min aljamal wani mubalaga ne Allah ce sa'uri kuma ayati fala tasta'jilu sannu zan nuna muku ayoyina wannan tahdidi ne da zajari ga kafirai waɗanda suke gaggauto azaba Allah yana cewa sa'urikum ayati ay sa'urikum iqabi sa'urikum intiqami zan nuna muku da sannu zan nuna muku hukubata da sannu zan nuna muku daukan fansa na akan ku ya ku mushrikai kar ku yi gaggawa fa innahu atin la raiba fi ba makawa azaba za ta zo ibn kasir yake cewa hikimar ambatan gaggawan mutum a nan shine yayin da Allah ya bayanin masu yi wa manzan Allah ya gidanci ba mamaki ka ji zuciyarka ta kulla maka ya kamata a yi gaggawar daukan fansa da mataki akan waɗannan mutane wanda suke wulakanta annabi to shine Allah ya ce khuliqal insanu min ajal Allah yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflit Allah yana jinkiri wa azzalimi kada dan kaji an taba annabi ko an soki annabi ko an yi kaza kace yanzu yanzu ayi abu ne a gama a'a Allah yana jinkiri wa azzalimi ran da ya cafke shi kuma to shikenan ba zai fita ba saurikum ayati zan nuna muku ayoyina zan nuna muku azaba na zan nuna muku iko na wala tastajilu na karku gaggawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya dada karfafa dai maganar wannan gaggawar tasu me yace
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون Allah ya ce wa ya ƙuluna mata hadar wa'adu in kuntum sadiqin wai suna cewa wai yaushe ne ne wannan wannan wa'adi wannan alkawari da aka yi na cewa za a yi mana azaba za a halakar da mu wai in gaskiya ne yaushe ne ne ku gaskiya muke faɗa mana mushrikai ne ɗuguyaninsu da jahilcinsu ya kai ga hatta azabar da annabi yake gaya musu an muku tanadin azaba an muku tanadin azaba suna cewa wai ni wannan alkawari wai yaushe za a yi shi ne azabar nan ta muhammadu yaushe za a yi ta ne bai kulu na mata hadar wa'adu in kuntum sadiqin ai wannan tambayan da suke aya kan izgilanci ne kamar mutum ne yana cewa ai za a ma kaza za a yi kaza kaza wai yaushe za a yi wannan ya labarin abin nan naku ne haka suke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata yaqa hada al'azab alladhi wa'adtumuna bihi yaushe wannan azabar da kuka yi mana alkawari kuka ce za ta same mu yaushe ne ne ina na mutar rakibuna nan muna fa jiran azaba ne ka ji wani mutum ya ce wai yana jiran azaba shi sa Allah wata ayar ce sa'adilunaka bil azab wa lan yukhlifa Allahu wa'ada suna maka gaggawa cewa yaushe azaba za ta in ku gaskiya kuke kusa habbai a cikin alƙawarin nan to fa'asri'u fi inzalihi ma ku yi sauri ku je Allah ya saukar da azaba kuma ku gaggauta kiran ubangiji kuma ya mana azaba in gaskiya ne wai yaushe wannan kiyamar ta ku za ta tashi lallai alkur'ani ya mana bayani na kafala na waɗannan mutane da sun san hakikanin abin da suke saurare na azaba ranar tashi aljama wallahi da ba su buɗe baki suka roƙi Allah ya kawo masu azaba nan ba lau ya alamun ladina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nara wala an zuhurihim wala hum yunsarun law da a ce kafirai sun san lokacin da azaba za ta sauka gare su da abin da ke tattare da azaban nan na ban tsoro da ban kashi ta yadda wallahi la ya kufu na awujuhihimun nar ba su isa su hana wuta ta ci fuskarsu ba wala an zuhurihim ba su isa su hana wuta ta ci gadon bayansu ba lau ya arifu na zalika lamasta ajalu da sun san wannan rana da wuta za ta zo ta ci fuskarsu ba su isa su hana wuta ta ci fuskarsu ba hina la ya kufuna an wujuhihimun nar da sun san wannan rana da wuta za ta zo ta ci gadon bayansu ba su isa su hana wutan nan ta ci gadon bayansu ba wallahi da ba su gaggauto cewa a zo a yi musu azabar ba kuma da ba su yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam izgilanci da suka yi masa ba amma rashin sani hakikanin kiyama yasa suke yin istijali suke gaggawa cewa azabar ta zo kuma babu wanda zai taimaka musu walahum yunsarun tare da ajizihim malam wuta ta zo tana kona fuskar ka baka isa ka daga hannu ka kore ta ba malam yanzu ana maka wani abu ana maka azaba ko wani abu ko za a daki fuskar ka ai za ka kare haka ne ko ka ji zafi za ka yi to a ranar kiyama in Allah ya sa wutar ta ci tana cin fuskar su suna kallo wallahi ba su isa su hana ba daidai da karewa to shi kansa hannun da zai kare din an kone shi gadon baya yanzu in aka zabga maka tsumagiya gadon baya sai ka fara haka kana kokarin ya za ka matse ka kare ko to wallahi a kiyama azabar za ta zo tana cin su tana kona su ba za su iya ba kuma Allah ce ba wanda zai taimaka musu wala hum yansarun me zai faru
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Allah ya ce bal bari dai wannan azaba din za ta zo musu bagta unexpected ba zato ba tsammani kwatsam shi ne bagta wannan akaram kallawa abinda ake nufi bayanin ne ne sur'ati qiyami sa'a bayani ne na Allahu akbar irin yadda gaggawar yadda Allah zai tada alkiyama kuna nan kun sake jiki kuna kafirci kuna tsaya bal ta'tihim bamta kiyaman nan za ta zo ba zato ba tsammani kullum wata ran sai dai aji an tashe ta mufaja'a kuma za ta zo ne a kunshe da wannan azabar da kuke iskilanci da ita fatabatuhun sai ta rudar da su ta gigita su fatabatuhun fatuhayyirhum wa tudhishuhum in an ce albat a larabci أنا نمو الانقطاع والحيرة فلا يستطيعون ردها بس إساس جو يدى كيام الناس تيآك تتاشي الزبا ولا هم ينظرون كما بلا أسولاري سبا بلا أجنكر تامسبا wala hum yunzarun wala hum yumhalun ba za a ba su muhla ba za a ba su lokaci a ce ku je ku tuba ba ba za a ce ga dama ku je ku ba da uzuri ba haka kafirai za su yi ta kafirci masu isgilanci za su yi ta isgilanci ga addini idan Allah ya zo cafkar mutum sai ka tausaya masa aka ce man mata faƙar kamar kiyamatu duk wanda ya mutu to shirin kiyamarsa ta tashi lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار izgilanci ma addini tozartar da annabawa wulakantar da gaskiya ba wani abu ne ba ba damun wasu sun can sun yi kuma kuma za ku yi ƙarshen su hasara kuma ƙarshen ku hasara mai Allah ce
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا نعم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
Allah yake cewa walaqadistu huzi'a bi rusulin min qablika ya Muhammadu ba kai ne farau ba ai an yi izgilanci ga wasu manzanni da suka zo kafin kai rusul kasiri masu yawa kafin ka zo waɗannan da suka yi wa manzanninsu izgilanci azaba ce ta sauka a kansu saboda wannan izgilancin da suka kasance suna yi a duniya fa haka bihin makanu bihi yastazi'un ko fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'un izgilancin da suka yi sai Allah ya afka musu da azaba suka zagi manzanninsu suka aibanta suka ce magareta ne suka ce mawaka ne suka yi musu duk abin da suka yi musu dubu annabi nuh Allah ne ya umarce shi ya ce ka sassaƙi jirgin ruwa za mu sako ruwan tufana shi za ka hau da kai da mutanenka ku tsira za a saki ruwan da duk duniya ba wanda zai tsira sai wanda ya imani wallahi da suka zo suka ga yanayin jirgin ruwa da suka ce to nuhu kuma ba sana'a ne yanzu ka fara sassaƙar itatuwa ba ka da sana'a ba ka da aiki ne ba ka da abinci ne yanzu kuma jirage kake yi malaman tarihi malaman tafsiri suka ce saboda wulakanci suka je suka samu wannan jirgi na annabi nuhu suka zabke shi da kashi suka tsuguna suka yi ta afka masa ga'idi wallahi saboda wulakanci suka cika shi nak da Allah ya zo jarraba su kafin ya halakar da su sai dora musu wani ciwo ƙuraje ƙazuwa faran kama aka ce kuma wannan kashin shine maganin wannan ƙurajen ka je ka ga yadda arna suke ɗiban kashi ma aka kada jirgin nan tas har neman ƙari suka wanke shi tas da ɗan ruwan kashin shi ma duk aka haɗe ka duba a duniya da Allah yake nuna mutane ne izina wannan jirgin kuma shine sanadin kubutar musulmin da suka yi imani da shi a wannan lokacin haka Allah ya kawo ruwan kuma suka hau jirgin suka tsira su hakika ya kai muhammadu an yi izgilanci sallallahu alaihi wasallama da wasu manzanni masu tarin yawa kafin kai amma abinda suke yi na izgilancin sai ya zama sababin azaba ne a gare su a wannan duniya kafin lahira so dan ya faru gare ka ka yi haƙuri Allah ya sauka musu da azaba a duniya nuzulan shamilan gamammiyar azaba a haƙa bihin min kulli jiha ihatatan tammatan azabar da ta kewaye su ta ko'ina ba inda ta bari wannan ayoyi sun yi mana bayani ne na wasu sunnoni daga cikin sunnonin Allah da suka gabata kuma a dunkule ana nuna mana duk wanda yake fada da masu gaskiya to shine yake cikin asara da tabewa kuma duk wanda yake wa addini izgiranci to sa wulakanta da tozarta sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da waɗannan masu musanta ni'imomin Allah a kansu ya tunatar da su azabar Allah ya tunatar da su ukubar Allah matukar suka ci gaba da rayuwa akan kafircinsu mai Allah ya ce
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون
sun yi izgilanci sun karyata manzanni daman wani abu ne sananne ya muhammadu kai hakuri walakar kazzabar rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna Allah ce la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin hakika labarin manzanni ya zo maka kai hakuri qul gaya musu man yaklaukum waye zai kiyaye ku yaklaukum yar'akum yaklaukum yahfazukum kamar yadda ake ci a larabci kala'a fulanan ko fulanun kala'a fulanan kal'an ko kila'atan bil kasri idan harasahu idan wani yana gadin wani sai a ce kala'a fulanun fulana gaya musu wai kai waye yake gadin ku ne wannan istifham ne lil inkari wa taqriya gaya musu waɗannan masu izgilanci gare ka da abin da ka zo da shi daga ubangijinka manin ladhi yahrusukum wa yahfazukum bil-layl waye yake tsare ku da daddare man yaklaukum bil-layli wan nahari min ar-rahman waye sai kare ku da daddare waye sai kare ku da rana ko waye ke kiwon ku da rana waye ke kiwon ka da daddare waye sai hana ku wani abin da Allah ya yi ga daman ya dora muku waye sai kare ku ya raba ku da Allah ya muku azaba ka gaya musu ga dare kuna bacci ga rana antum mustaqidun kuna farke mutayaqqidun to idan Allah ya ga dama ya muku azaba من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمن وائسي هنا الرحمن الله يمكو عذاب وائسا
Allah ya ce idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat wa idan biharu fujirat a wata ayar wa idan biharu sujirat wa idan ƙuburu busirat alimat nafsun ma qaddamat wa akhara idan sama ta tsatsage idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tasarat idan Allah ya baza taurari suka fashe wa idan biharu fujirat idan koguna suka faffashe ko kuma wa idan biharu sujirat in aka bunkawa koguna wuta suka wayi gari maimakon ruwa suka zama wuta idan aka bankado na cikin kabari wa idan kuburu busirat ina za ku je kuna da wurin gudu قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن تؤرانا ne علمت نفس ما قدمت وأخرت للي rai sai ta san mai ta gabatar ko mai ta jinkirtar ba wanda ya sai raba ya hana Allah ya muku azaba ko aljani ko mutum ko wata halitta in duniya duka za ta haɗu ta tarayya wai ta haɗa baki akan Allah ta hana Allah ya yi wani azaba ba ta isa ba ashe yanzu kuna ƙarƙashin kulawan Allah ne amma duk da haka kuna shirka ga Allah Allah ya ce balhum an zikiri rabbihim muridun bari dai waɗannan mutane masu kau da kai ne dangane da barin ambaton ubangidansu bayan wannan inkari da aka yi musu bayan wannan tambihi da aka yi musu bayan wannan tsoratarwa da aka yi musu ba su yi ƙoƙarin su amfana da wa'azi ba ba su yi ƙoƙarin su ci moriyar irshadi ba bari dai ƙoƙarinsu su daɗa kaucewa Allah wannan shine sifa wato ta hasara da takan iya samun ɗan adam lokacin da ya ji wa'azi bai yi aiki da wa'azin ba am lahum alihatun tamna'uhum min dunina Allah ya ce a tambaye su ko suna da wasu alloli ne da za su iya ba su kariya su hana mai musu azaba salhum ayyuhar rasul marratan ukhra tambaye su ya kai wannan annabi karo na biyu shin waɗannan suna da wasu alloli ne da suka isa su kare su su hana su mu yi musu azaba siwana nahnu kalla laisa lahu dalik ba su da shi la yastati'una nasra anfusahum anfusihim ba su isa ba su taimaki kansu da kansu ma wannan nafayi ne korewa ake yi wai su in ma akwai allolin ko to ba su isa su taimaki kansu da kansu ba su allolin nasu to yaya za su yi su taimaki wani wala hum minna yushabun kuma wallahi ba su isa a hana su wato a hana mu mai musu azaba ba wala hum minna yusabun wala hum minna yumna'un ba wanda ya isa ya hana mai musu azaba wala hum minna yusabun wala hum minna yujarun ba wanda ya isa ya musu shamaki da Allah ko ba wanda ya sai taimake su ya hana su
Allah ya musu azaba babu mai Allah ya ce
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين to abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu